أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين قاضوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المختوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقطاب الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاتم الإلباسي الشيخ السيد إبراهيم إياسي رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه الحمد لله آه من قولهم الله سبحانه وتعالى آه أولنا رانا الحميد wanda ina ganin 24 ne ga watan biyu ko shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu haihuwar annabi isa ɗan maryam wanda ya yi daidai da ishirin ne da da biyu ga watan ainihin rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a idan yan uwa su manta ba a rana ita yau ne wadda ba wadda ta wuce ba wacce ta sama sati biyu kenan muka sauke littafi na muktasarul akhdari wanda muka rika karantarwa a wannan masallaci tsawon yan satuttuka waɗanda littafi ne da ya mana bayani akan yadda ake tsarki alola sallah wanda iyakan nan ne malam ya tsaya a wannan littafi nashi. shi To a ƙa'ida na karatutuka na malaman zaure, akan yi littattafai ne daki-daki bayan wannan littafi sai wannan, bayan wannan sai wannan. To a mazabin Imamu Malik, a bayan littafin Muktasar al-Akhdari, musamman mu a nan a waɗannan garuruwan namu na yammacin Afirka, mafi yawa akan karanta littafin Matnul Ishmawi ne bayan gama Matnul Akhdari. wato shi alari a ismawi ya ɗan ƙara wasu matsaloli wanda shi malamin ahalari bai kawo su ba kuma a matsalolin ma da suka yi tarayya suka kawo ɗin to ismawi ya ɗan ƙara faɗaɗa bayani sama da malamin ahalari to in Allah ya sa ka fahimci na ahalari to kuma sai a zo sai a ƙara maka wasu bayanai da wasu ƙarin haske bisa abin da ya shafi abin da ya shafi dai ibada din. Duk da yake kuma har ila yau shi malamin Ishmawi ya kawo wasu babubuka ma wanda kwata-kwata babu su a halari. Ya kawo babu akan maganar limanci. Limanci wanda gaba ɗaya malamin halari bai yi magana akan limanci da sharaɗin limanci da sauransu ba bai yi magana a kai ba. Sannan ya kawo babu sallar juma'a shine Ishmawi wanda mai ahalari bai kawo babu sallar juma'a ba. sannan ya kawo babin sallar jana'iza ya yi magana a kan sallar jana'iza shi mai ishmawi wanda mai alari bai yi bayani a kan sallar jana'iza ba wanda a ila yau malam mai ishmawi ya yi bayani a kan asini ya yi bayani a kan asini wanda shi kwata-kwata malam mai alari bai ma yi magana a kan azumi ba duk da yake malamai sun tabbatar da cewa shi malam mai malami ainihin ahalari bai gama littafin ba mutuwa ya zama to ta mamaye shi saboda haka don da ya gama lallai babu mamaki zai magana akan azumi saboda idan aka kalli tsarin yadda ya dauko littafin a farko ya ce ka akamis salati ka akamis salati ko wadda haratu wasu siyami kamar hukunce-hukuncen tsarki da hukunce-hukuncen sallah da hukunce-hukuncen azumi. To kaga sai bayanin na shi ya taƙaito a kan hukunce-hukuncen tsarki da hukunce-hukuncen sallah. sai ya zamanto mutuwa ta rinjaye shi kafin ya cika ainihin shi wannan littafi nashi kuma a ka'ida malamai idan za su yi wallafar littafi bisa abin da ya shafi matsalar fiƙihu to suna farawa ne da babin tsarki dama da irin ruwan da za a yi tsarki da shi da yadda ake yin tsarki da rarraban karkasuwar tsarki din dalili saboda sai tsarki ya gyaru ne sannan alola za ta gyaru sai alola ta gyaru ne sannan sallah za ta gyaru sauraka idan suka gama magana akan babin abin da ya shafi tsarki da sauransu kai tsaye sai su shiga bayani akan abin da ya shafi alola bayan sun gama bayani akan abin da ya shafi alula da sauransu sai kuma su zo su yi bayani akan abin da ya shafi wanka abin da ya shafi wankan janaba wankan jinin haila wankan jinin diki sannan kuma sai zo su shiga bayani akan sallah to suna jinkirta bayani akan azumi saboda ne saboda a shari'o'in musulunci sallah tana gaba da azumi sallah tana gaba da azumi shi sa sai sun yi bayani akan sallah sannan sannan su yi bayani akan azumi to saboda haka insha Allah cikin ganin dama Allah za mu fara wannan littafi kamar yadda muka fara shi lafiya Allah ya sa mu garan da shi ma za mu sauke shi lafiya malam ya fara wannan littafi nashi da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sallallahu Allah ya yi dadin tsira ala sayyidina a bisa shugaban mu Muhammadin annabi Muhammadu wa alihi da zuriyar gidan shi da alayen shi wa sahbihi da sahabbansa wa sallama taslima ya kuma yi aminci aminci mai mai yawa to wannan mukaddima da zamu dan karanta da farko ba maganan malamin bane saboda malamin ba zai ce ma kansa shehi ba da kai yawa wasu daga cikin masu a rubuta littafi ne suka gabatar da wannan yar mukaddima kafin mu ji inda malamin ya dauki tashi magana suka ce qala shehu al-imamu shehun malami ya ce, An imamu kuma wanda yake jagora a cikin addinin musulunci, an allamatu mai yawan sani, an allamatu mai yawan sani, Abdulbari bawan mahadici, naga ce albari suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Al'ashmawi, mutumin ashmawi, gari ne a cikin ƙafar Misra, amma malamin bisa abin da ya tabbata malamai sun bibiya ba su samo cikakken tarihin shi malam mai ishmawi ba yawa malam ya lari an fi samun an fi samun tarihi amma malam mai ishmawi ba samu cikakken tarihi ba duk da albarka da Allah ya sanya mu lissafin nashi ar-rufa'i wanda yake dariƙar Ahmadu Rufa'i yawa yana dariƙa ne ta Ahmadu Rufa'i saboda haka sufi ne ɗan ɗariƙa ne. Kamar yadda kullum muka ta faɗa, dukkan malaman da suka gabata za ka samu dukkaninsu waɗanda suka gabata za ka samu suna da kyakkyawar fahimta bisa abin da ya shafi ɗariƙun sufaye. Sauraka shi wannan malami yana ɗariƙar Imam Ahmadu Badawi ai a Ahmadu Rufai akwai Ahmadu Badawi akwai Ahmadu Rufai to yana ɗariƙar Imam Ahmadu Rufai ne. rahimahullahu ta'ala jin ka Allah ya tabbata a gare shi ba abin da malamin yake cewa sa'alani ba'dul asdiqai wasu daga cikin abokaina sun tambaye ni an a'amala muqaddimatan cewa in gabatar musu da wani littafi wanda yake na gaba gaba in ka ce muqaddima ma'ana wani littafi wanda bayanin sa ba mai tsawo bane dan takaitaccen dai bayani haka fil fikihi bisa abin da ya shafi sha'anin fikihu abin da ya shafi gane ibada da ya za a yi ta kuma ya nemi in yi littafin ala mazhabin imam iman ala mazhabin imam malik a bisa mazhabar imam malik imam malik bin anas malik bin dan anas sunan mahaifin imam malik anas ba kuma anas wancan ba na zamanin annabi ba ba anas na zamanin annabi ba a'a sunan mahaifin shi dai anas ba Anas na zamanin Annabi ba shi kuma bin shawa shi kuma Anas na zamanin Annabi sunan shi Anas bin Malik shi wannan sunan baban wannan shi kuma wannan sunan baban shi Anas baban shi Malik shi kuma Malik baban shi Anas amma kuma ba wancan Anas din bane shi kuma ba wannan Malik din bane ba a radiyallahu anhu wannan shi Imam Malik shine Imam Darul Hijra wanda malami ne bujini wanda aka yi kuma ya cika duniyar musulunci da ilmomi da kuma fatoyi wanda al'umma za su amfana da shi yace to a bisa mazhabin Imam Malik din da yi shi wato aka ce mazhabin Imam Malik ko mazhabin Imam Shafi'i ko wani malami ko Ahmad bin Hanbal ko Imam Abu Hanifa ba wai bisa ba wai ra'ayin su bane a'a abin da suka fahimta bisa fahimtar su da abin da ya shafi alqur'ani da hadisi bisa fahimtar Malik bisa abin da ya shafi alqur'ani da hadisi malam yace to fa ajabtu sai na amsa mai ila zalika zuwa ga wannan abin da ya roke da cewa in yi din radiyan don kauna lissawabi galada saboda duk wanda ya aikata wani abu da bayan Allah suke amfani da shi kamar da manzo Allah yake cewa khairun nasi man yanfa'un nasa yayye mafi alkhairi a cikin mutane shine wanda yake amfanar mutane wanda rayuwar shi ta tafi gaba ɗaya cikin amfanar bayan Allah shine fiyayye a cikin halittan Allah Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon amfanar da bayan Allah to wannan mukaddimar da malam ya gabatar kenan zai shiga cikin karatu babu na waƙibin wudu'i shi ne babin farko ko? Shi malam ya fara da babu abubuwan da ke warware alola ne, ya fara da abubuwan da suke warware alwala, ya fara da abubuwan da suke warware alwala ne, sai ce ilam, ɗan uwa ka sani, ka sani kai abokin zance wanda nake magana da kai, waffaka Allahu ta'ala. Allah subhanahu wataala ya datar da kai mana Allah ya sa duk ibada da zaka yi ta zama karɓaɓɓiya. Annan nawaqit al-wudu'i abubuwan da suke warware alwala. Bayan an yi alwala ta zama ba ta. Bayan an yi alwala ta zama babu ita. To abubuwan da suke warware alwalan nan Annan nawaqit al-wudu'i ala qismaini abubuwan da ke warware alola iri biyu ne, abubuwan da suke warware alola iri biyu ne, a hadasin wa asbabi a hadasin, akwai kari, idan aka ce kari shi ne abin da shi da kanshi yake warware alola kai tsaye, shi ake ce ma kari, shi da kanshi yake warware alola, wa asbabi a hadasin akwai kuma dalilan kari, ma'ana wato, su waɗannan ba su warware alola da kansu ba, su dai dalilai ne to idan suka faru su kansu dalilan ko da shi wancan karin bai faru ba to alula ta warware fa ammal ahadasu abin da ake ce makari fa khamsatun abubuwa ne guda biyar abubuwa ne guda biyar su ake ce mawa kari fa khamsat guda biyar ne fa khamsatun guda biyar ne salasatun min al-qubuli guda uku suna fita ne ainihin ta gaba suna fita ne ta gaba wahiyar maziyu shine maziyi wal wadiyu da wadiyi wal baulu da fitsari shine bawali waɗannan idan mutum ya alula sai ya fitar da maziyi ko ya fitar da wadiyi ko ya yi fitsari to alolarsa yanzu ta zamanto babu ita wasnani minar duburi guda biyu kuma su suna fita ta baya ne guda biyu suna fita ta baya ne, wahumal ga'idu shi ne bayan gari, warrihu da hutu. Duk wanda ya samu mutum wannan bayan da ya yi alola, to alola ta zama babu ita. Wa amma asbabul ahadasi, to abinda kuma ke kawo kari din, dalilai ne su na kari ba su ne karin ba da kansu, ba su ne suke warware alolan ba, amma su ma idan suka faru a lullu tawar wani saboda mene saboda baka san cewa ka yi kari a cikin su ko baka yi kari a cikin su ba sai malam ya ce fannaumu bacci duk wanda ya bacci duk wanda ya bacci bayan yayin alola sai ya kwanta bacci to ya sake alola ba wannan alolan sai dai wa huwa ala arba'ati aqsamin barci ya rabu rabo hudu ne barci iri hudu ne ba kowane barci ne yake warware alola ba. Na farko, ɗawilun sa'ilun barci mai tsawo kuma mai nauyi. Mutum ya daɗe yana yin baccin, sannan kuma baccin ya yi nauyi. Kaman yaya, bacci mai nauyi shi ne, kai ne, kaman yadda muke a cikin masallacin nan, kamar yadda ashir ya kashin gida haka shi kenan kawai sai bacci ya ɗauke shi. lokacin da Abdullahi ya zo bai sani ba kawai yana bude ido sai ga Abdullahi a zaune a to idan an tashi za a alola zai sake alola dan bai san lokacin zuwanka ba ko ko a yana cikin haka sai Abdul Wahhab sai ya fita yana bude ido sai ga bai ga Abdul Wahhab ba bai san lokacin da ya fita ba to wannan bacin sannan kuma ya dade yana yi shine mai tsawo kuma mai nauyi to duk wanda irin wannan bacin ya same shi to kai tsaye ya sake alola mun ji kashi daya na farko kenan sai bacci na biyu kasirun saƙinun gajeren bacci amma shi ma kuma mai nauyi. Daidai da yana yi ba, ‘yan mintuna ne, amma shi ma wani ya zo wajen bai san ya zo ba ko wani ya tafi bai san ya tafi ba. Shi ma irin wannan baccin yana warware alola, duk wanda irin wannan baccin ya same shi bayan da yana da alola, to ya sake alola mun ji bacci kala biyu, dogon bacci kuma mai nauyi, gajeren bacci kuma mai nauyi, waɗannan dukkaninsu suna warware alwala duk wanda waɗannan baccin suka same shi to wajibi ne ya sake alwala sai bacci na uku kasirun khafifun gajeren bacci gajeren bacci kuma mai sauki ba mai nauyi ba ya kana da dan baccin ka amma lokacin da wani ya shigo kaga shigowar shi lokacin da wani ya fita kaga fitar shi to wannan baccin kai tsaye bai warware alula ba dan kana cikin hayyacin ka san me kake yi ko ba haka ba sai bacci na hudu tawilun khafifun dogon bacci ka dade kana yi ka dade kana yi amma kuma mai sauki ne duk wanda ya zo ka sani duk wanda ya tafi ka sani amma fa ka dade kana yi to shi kuma wannan yustahabbu min huludu an so ka sake alula an je da ka suka karkasu ko biyu kai tsaye sun warware alula mai tsawo mai nauyi, gajere mai nauyi, ɗaya kai tsaye bai warware alula ba, gajere mara nauyi, ɗaya bai warware alula ba amma an so ka sake alula mai tsawo kuma mara nauyi. Wannan shi ne karkasuwan bacci. Wa min al-asbabin lati tanqudul wudu'a yana daga abubuwan da suke suke warware alwala dalilai waɗanda suke warware alwala zawalul aqli gushewar hankali gushewar hankali iri uku ne iri uku ne bil jununi ta hanyar hauka mutum da ya alwala bayan ya yi alwala kawai sai ya shiga cikin hauka to bayan ya dawo cikin hayyacin shi bayan ya dawo cikin hayyacin shi to madalla da dawowa cikin hayyaci amma ya sake alola dalili a lokacin da ya shiga cikin haukan nan bai san me ya faru ba komai zai iya faruwa saboda yanzu ya dawo cikin hayyaci to madalla da dawowa cikin hayyaci amma ya sake alola wannan kenan yana san hauka wal ijma wal ijma'i da suma suma mutum ne ya yi alwala, ko dama yana cikin rashin lafiya mai zafi, bayan ya yi alwalan kawai sai suma ya same shi. To yanzu bayan ya da cikin hayyacin shi daga suma, ya sake yin alwala bai san da ya faru da shi a cikin suman nan ba. Sai na uku, wasu kuri da maye, maye, mutum ne ya yi alwala, sai ya sha wani abu sai maye ya same shi. Wannan abin ko koda na halarci. Misali, magani ne ya sha, kama a ce maganin mura haka sai ya tashi ko ya mai yawa ko kuma da ya tashi bacci ba sai ya shiga cikin maye ta hanyar ya fita daga hankalin shi to da ya dawo cikin hankalin shi ba zai ta kabar cewa kafin ya sha maganin da yana da alula ba bai san me ya faru cikin mayen nan ba saboda ka ya sake alula wayan ta irin wudu'u bin riddati alula tana warwarewa da ridda Allah ya kiyaye ni me ake ce ma ridda shi ne fita daga musulunci. Mutum ne ya yi alwala, bayan ya yi alwala, kawai sai ya faɗi wata kalma da baki shi saboda ita rinda za ta iya faruwa ta hanyar faɗan magana da baki ko kuma ta hanyar aikata wani aiki da zai sa mutum ya fita daga musulunci. Misali, mutum ya yi alwala, sai ya zo zai wuce ta bakin kwata sai ya ga takardar alƙur'ani a kwata. Ya zo zai wuce, ba fa shi ya saka ba ma. duk wanda ya zo zai yaga takardar alkur'ani yaga takardar alkur'ani a cikin kwata ko kuma yaga sunan Allah ma kowane iri a cikin a cikin najasa da ya dauke ba to rashin dauke wannan abun ya sanya shi ya fita daga musulunci ko to balantana kuma a ce shi ne ya dauka ya saka da kanshi a'a banda banda rashin sani ai rashin sani musulunci baya kama mutum bisa rashin sani baya kama mutum bisa rashin sani amma ban gane kuma ma rashin sanin da kake nufi ba wani irin rashin sanin kenan a wannan ba ai ba ba bai gane tun bai gane suka da alqur'ani bane wannan ba laifi kai tsaye ya gane suka da alqur'ani ne kawai ya bace ya tafi a wannan ya fitar da musulunci malam namu ya taba ba mu labari ya ji wajen wani malami sai ya same shi yana yana rubutu sai ga yana yana nana da hannun riga yana yana tsantsan kuma abin da yake rubuta aya alqur'ani ne a wata takarda zai yi laya sai ce, "Ah, lafiya ce yake ce eh wallahi ina tsoron kar wannan abin ya taba min riga ne saboda sallah ina rubuta aya al- ina rubuta alqur'ani ina rubuta wannan layan ne sai ce menene kake rubuta da shi sai ce mai kashin kaci ne sai ce mai to wace sallah za ka yi kuma kai kai wace sallah kake bukata yi bayan ka bar musulunci duk wanda ya rubuta alqur'ani da najasa ya bar addini ya bar musulunci duk wanda ya rubuta alkur'ani da najasa ya bar musulunci jini najasa ne jini najasa ne kashi na na a, kaza da sauran waɗannan a, dabbobin din najasa ne sannan akwai wani abu ko kuma kwai baragurbi baragurbin kwai wanda ya rubuta alkur'ani da baragurbin kwai ya bar musulunci ko kuma ya rubuta a jikin kwan baragurbin ya rubuta a jikin kwai bargurbi ya je ya jefa a cikin wani abu kwan ya fage kaga da, da rubutun da wannan ruwan kwan za su hado ya bar musulunci saboda bargurbin kwai na jasa ne bargurbin kwai na jasa ne in ya taba maka riga ba za ka yi sallah ba saboda duk wanda ya rubuta alqur'ani da najasa ya bar musulunci yawa amma kana da dama ka rubuta alqur'ani da tawada in rubuta a allo ne ka sha ko ka rubuta a takarda kai laya yawa ko kuma biro biro ba na jasa bane ba duk waɗannan za ka iya rubuta da su ko pencil amma duk wanda ya rubuta alkur'ani da abin da yake na jasa kai tsaye ya yi ridda yawa in yana da mata matan shi ta sauku na'am yawa ya dawo ya jaye kalmar shahada ya dawo cikin musulunci ba amma ba ayyukan da ya ji a baya sun rushe duk ayyukan da ya yi a baya sun rushe saboda haka ridda kalmomin ridda suna nan da yawa ayyuka na ridda suna nan da yawa saboda haka wajibi ne kan mutum ya kiyaye harshen shi Allah ya kiyaye mu na'am alaji na'am kaja na'am na'am na'am na'am na'am na'am ya ya ya rufa na'am na'am da ai abin da nake magana akai ko laya ko kambu ko guru tabbas malaman musulunci sun tabbatar da inda da da abin da yake mai mai tsafta ne za ka rubuta in dai da abin da yake mai tsafta ne ba kazanta ba duk malaman musulunci sun tabbatar da wannan alhamdulillah har waɗanda suka rika kafirta mutane ma a baya a yanzu sun dawo suna cewa kai layin nan ba akwai mai kyau a kwanan nan na ji karatun a wannan daurawa eh wannan malamin nan na Kano Aminu Daurawa yake cewa a da sun ba da fatawa a bahagon fahimta Ibn Taymiyyah al-Harrani har agoshi yakan yi rubutu da da agoshi shi ya yakan yi rubutu saboda magunguna Ibn Taymiyyah yakan yi agoshi yakan akwai kuma yakan yi kuma a akwai kuma magan da shi ya bayar ma wanda ake rubuta a nan kwibi na ciwon haƙori idan mutum yana da ciwon haƙori kuma ya rubuta layin ya bayar duk dai gashi nan dai ba ɗaya ba ba biyu ba saboda babu komai idan ya zama to abin da aka rubuta da shi ba najasa bane yawa ba damuwar ya zama abin da aka rubuta da shi najasa ne ko kuma bayan an yi rubutun a ɗebo wani abu na najasa a sa a ciki yawa amma misali sai aka yi rubutu sai aka ɗauko wani abu wanda yake ba najasa ba kamar misali aka rubuta a wata aya alqur'ani kuma sai aka sassako wata bishiya duk bishiyoyi yayi ba wata bishiya da take najasa sai aka sassako wata bishiya sai aka zuba a cikin wannan abin na takardar rubutun babu komai a cikin yin haka babu komai a cikin yin haka abin da dai yake ake magana akai kar a ɗauki abin da yake najasa a sa a alqur'ani a a haɗa shi da alqur'ani alqur'ani littafi ne da a duk littattafan da Allah ya saukar babu kaman alqur'ani Allah ya dace da mu wa shakki haka na wani shakki alwala tana warwarewa saboda kokonto kai da kayan alwala sai kuma ka fara kokonton ah wai shin na koyi a- bayan alwalan nan na yi na yi baw- bawali ne ko kuwa na yi hutu bayan alwalan nan kuma menene ne to kawai alwalan ta kawo ne saboda wannan kokonton addini ana gina shi a bisa yaki wannan kokonton ya warware maka alwala kawai ka san- ka canza alwala wabi masjid zakarin muttafini alula tana warwarewa saboda shafan azzakari amma azzakarin da yake jikin mutum sannan ya zamanto kuma fata da fata ba wai saman wando ba ba saman wando ba an gane mutum ya yi alula hadisai ne guda biyu suka zo ɗaya ya ce a alula ta warware in an shafa azzakari ɗaya kuma ya ce a tsoka ce daga gare ka to wanda ya ce alula tana warwarewa in an shafa azzakari din ya fi wanda ya ce tsoka ce daga cikin ka ya fi shi inganci saboda kamar kawa sai suka ɗauki hadisin da ke magana cewa duk wanda ya shafi azzakarinsa a lola shi ta warware ana fahimta amma shi ne ma da ce almuttasili azzakarin ya zama to a jikin mutum yake yau da Allah ya kiyaye za a yi haɗari sai muta- mus- mutum misali azzakarinsa ya tsinke ya faɗi kuma lokacin yana da alola dan ya ɗauka yanzu bai bai shi kenan kuma alolan bai warware ba ba wai yawa ana nufin wanda yake jole da jikin mutum shine almuttasili To da ina ne idan ka shafi azzakarinka alwala alwala ya warware ki badin kaki da cikin tafin hannunka nan kenan wannan farar fata ta yawa cikin tafin hannu. Au bi badin alhadi ko cikin yan yatsu nan kenan wannan dai fata dai mai dan kala kalan nan wannan mai dan karfi karfin nan yau da zaka shafi azzakarinka kenan da bayan hannunka alwalanka bai warware ba ko kuma da nan saman sangalan hannunka nan ana tare? aw bi dambaihima haka nan alwala tana warwarewa idan mutum ya shafi azzakarin shi da gefen hannunsa gefen gefen hannunsa nan kenan ko gefen yan yatsunsa nan kenan ana ganewa walau bi asbu'in zaidi kai alwala tana warwarewa ko da da dan mutum ya shafi azzakarinsa da dan yatsa na dadi shindo kenan shi ake ce mutum dogo mutum yana da dan yatsa wanda ya karu a jikinsa amma da sharadi in tassa idan dan yatsan yana motsi wanda in an taba shi kana jin an taba jikinka in wani ciwo ya same shi zaka ji ciwo ya same wannan dan yatsa naka to ko da da shi ne mutum ya shafi azzakarin shi alola ta warware wabil lam sannan alola tana warwarewa saboda shafar mace ko kuma alola na warware alolal mace tana warwarewa saboda shafar namiji wa huwa ala arba'ati aqsami shi shafar mace iri hudu ne ba kowane ne yake warware alola ba shi ma in kasada lazzata wa wajada fa alaihi alwudu idan mutum ya nufin bari ya shafi matan nan tasa don ya ji daɗi kuma ya shafe ta ya ji daɗin to alolan shi ta warware wa in wajadaha wa lam yaksidha fa alaihi alwudu idan mutum ya samu jin daɗi ta hanyar shafar matar shi bai ne mu jin daɗin ba to ya- shi ma alolan shi ta warware ya sake alwala to shi ne na biyu kenan ko وإن قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء وإن لم يقصد اللذة kudu muka ce ai ko to bari kamar na dan tsallake daya in kasada lazata wa jala fa alayhi wudu in ya nufi jin dadi ya samu jin dadi ya canza alola wa in wajada ha wa lan yakasida fa alayhi wudu idan ya samu jin dadin ba tare da yayi niki bai sake alola wa in kasada ha wa lam yajida fa alayhi wudu idan ya nufi jin dadin bai samu bai sake alola wa in lam yakasida lazata wa lam yajida fala wudu alayhi idan bai nufin ya shafi matarsa dan ya ji dadi ba kuma da ya shafi mata ta sa bai daɗin ba ba a canza alula a gare shi wanda bai komin a dadduma nan ko bai kwantar bin nan hannun shi ya taɓa hannun shi yana hanzari ne ma don ya tafi sallah ya tafi ya shi sallar sa ba komai ko kuma a'a tafiya bai ban kwana cikin damuwa sai ainihin ah, sai sumbance ta misali amma ba shi gaban da ke kamar yadda Miriya ya faɗa haka idan sumbance ta haka don ban kwana da damuwa ba don nufin jin daɗi ko don wani abu ba a don tausayi da tunanin ban kwana duk wannan baya warware alwala baya warware alwala Ah, fala wudu'a alai wala yantaqidu alwudu'u bi masjid bi masjid duburin alwala ba ta warware ba dan mutun ya shafi duburarsa ma'ana mutum ya shafi ko da kofar dubura sai shafa fa ake nufi ita ce ake ce ma dubura kofar dubura inda na jasa din nan ke fita to shine dubura to ko mutum nan ya shafa ba komai a dole shi na nan walal unsa yayi hakanan alola ba ta warwarewa don mutum ya shafi marainansa don mutum ya shafi marainansa alolansa ba ta warware ba wala bi masfi farji sagiratin alola ba ta warwarewa don mutum ya shafi farjin karamar yarinyar da bata isa a yi sha'awarsa ba wala qai'in alola ba ta warwarewa don mutum ya yi amai kai alola sai kai amai ka wanke bakinka kawai ka je kai sallah wala bi akali lahmi jazuri alola ba ta warwarewa dan mutun ya ci naman raƙumi dan mutun ya ci naman raƙumi alola ba ta warwarewa wala hijamati alola ba ta warwarewa dan an yi an yi kaho kaho mutun ne aka yi mai kaho aka sa kaho aka tsatsa ga jikin shi aka sa wannan kaho din aka duko jini kuma yana da alola kawai in ya gama ko da fuska ne ko da hannu ne kun ga dai wajen dan gaban alola ne to ya sa ruwa kawai dan wanwanke jinin ya tafi ya je ya sallarsa. Wala fasji ko shaushawa, mene ne shaushawa? A tsatsaga ba a jajinin ba. Kaho in an tsatsaga an jajinin shine ake ce mai kaho. In kuma aka tsatsagawa kawai ake ba a jajinin ba shi ake ce mai fasji, shaushawa. Alola ba ta warwarewa don wannan. Wala bi qahqatin fi salatin. Alola ba ta warwarewa don mutum ya kyakkyata dariya a cikin sallah. A'a, sallar dai ta lalace. Kuma sunan shi ne wasa da addini. amma alolata bata warware ba wala bi mastimra'atin farjaha alola ba ta warwarewa dan mace ta shafi farjinta idan mace ce alola sai ta shafi gabanta alolata bai warware ba wakila amma wasu malaman sun ce ba wai ko ba wai a kowane hali ba in altafas idan sai idan sai sai in altafas in ta nutsar da dan yatsanta فعليها الوضوء وعلولان تتاوروري ما تتشقد لن يأتي تنفرج انت علولان تتاوروري كما باين وروري علولان حرام نتائك حرام يوا حرام ني إن الله بي غافر تابت بزي إيه عذاب تبدي تأكن ينهاك والله أعلم الله شيني حقيقة مثلي إلى من بصورا وانا أبو من قبع دوانا مبالي سيبالي نقبع wanda yake zai mana magana akan raba-raban ruwa yadda ake yin alola da su. malai ce babun wannan babu a kasamil miyahi babu rabe-raben ruwaye allati ya zuzu min wudu wanda ya halatta a alola da shi malai ce in ilam dan uwa ka ji ka sani waffaqaka Allah ta'ala Allah ya dasar da kai Allah ya sa duk ibadarka Allah ya karba shine ma'anan Allah ya maka muwafaqa annal ma'a shi ruwa ala qismaini iri biyu ne makhludin akwai ruwa matudanyi ruwan da ya cuɗanya wa gairi makhaludin akwai kuma ruwan da bai cuɗanya da komai ba fa amma gairil makhaludi amma ruwan da bai cuɗanya da komai ba fa huwa dahurun wannan ruwan mai tsarki da kuma mai tsarkacewa wa huwa al-ma'ul mutlaq shi ake ce mai ruwa kawai shi ne ma'ana mutlaq ruwan da ba ce ruwan koko ko ruwan kamu ko ruwan farau farau ba aka ce mai ruwa kawai to shine ma'ul mutlaq na'am malai ce yajuzu minhu alwudu alola ya halatta da wannan ruwan sawa'un daidai ne nazala min samai ya sauko daga sama ne duk ruwan da ya sauko daga sama ya halatta ya alola da shi sawa'un ruwan sama din shi kanshi ko kuma kankara kankara da ke sauko daga sama sai ka tattara ta waje daya ka narkar da ita ta zama ruwa lafiya lau kai alola da ita ko kuma raba raba ne wanda take sakuwa daga sama sai ta tota ta taru a jikin wasu ganyaye sai ka zo ka sa abun ka kaba kai ta kaba kai ta kaba ka tara ta sai yawa kai alula da ita ya halatta dukkan waɗannan ruwayen sun halatta ai alula da su auna ba min al-ardi ko ko ya bubbugo daga ƙasa ne ruwa ne ya bubbugo daga ƙasa to wannan ruwan ai alola da shi sawa'un rijiya ce aka hada ko ko ido ruwa ne ya rika bubuwa daga ƙasa ruwa ne mai lafiya lafiya kalau ai ibada ta shi wannan ruwan da ake alola da shi kenan ake wanka wanka irin na ibada wa ammal makaludu to amma shi ruwa wanda yake mashudayi idza ka gayyara ahadu awsatihi salasati idan ɗayan sufofin shi guda uku ya canza launihi launin ruwa wato a gane shi ruwa ba wai daga wani abu ya fada a cikin shi kenan ya haramta kai a ibada da shi ba a'a sai ɗaya daga cikin sifofin shi guda uku nan ya canza tukuna launihi launinsa menene launin ruwa ruwa bai da wata kala kamar yanzu nan mu nan da muke rayuwa a nan dukkaninmu nan mun san kalar ruwa yadda muke rayuwa a cikin shi yau sai aka ɗibo ruwa sai ka ga ya koma jajawur kamar zangafur to ka san wani abu aka zuba a cikin shi ba za ka yi alola da shi ba an ɗabihi ko ɗanɗanonsa mun san ruwa baya ɗaci ruwa baya bauri ruwa baya tsami hausa ma sun ce wai ruwa baya tsami banza wai dai ka ji ruwa na tsami to lalle kam wani abu ne aka sa a cikin shi ko ba haka ba an sa wani abu ne a cikin shi shi sa yake yake tsami din aurihi ko kuma warin shi ko kamshi shi ruwa bai kamshi bai wari sai ka zo ka ɗibi ruwa za ka yi alola da shi sai ka je yana wari ko yana kamshi to wani abu ne zuba a cikin shi ba za ka yi ibada da shi ba fa huwa ala jismaini to amma fa abubuwan da suke jirkita ruwa iri biyu ne taratan wani lokaci ya khasalidu bi najasin ruwa yakan cuɗanya yakan cuɗanya da najasa fa ya tagayyaru bihi sai ya jirkita da wannan najasa fa huwa na'am fal ma'u najis to shi ma ruwan ya zama mai najasa la yasihu min wudu'u bi halatika ya lula da wannan ruwan ba amma malam ce wa illam ya tagayyar idan ruwa ya cuɗanya da najasa amma sai bai jirkita da najasa ba fa in kana al-ma'u qalilan idan ruwan da ka dibo zaka yi alola dan kadan ne misali ka dibo ruwa a a a ƙwarya alola zaka yi alola kowane yaro yana yin ya zo zai fitsari sai kaga dukan fitsari kwaya ɗaya ya faɗa cikin wannan ruwan ka gani da idanka dan ana tare amma kuma ruwan launinsa bai canza ba ɗanɗanonsa bai canza ba, ƙamshinsa ko warinsa bai canza ba. To malam ya ce, wanda jasatu kalilatun. In kanan ma'u kalilan, wanda jasatu kalilatan kuri halwudu minhu alal mashahuri. Ruwan ɗan kaɗan ne, najasar ma ɗan kaɗan ne. Ruwan bai jirkita da wannan najasar ba. Sai zamanto ɗan kaɗan ya ɗan taɓa shi. to an karhanta maka yin alula da wannan ruwan amma in kayi din ba komai dala an gane wato ita da dafa sai ta jirki ta kamshin ruwa ko dan sa ko warin sa shine take zamantowa ta cutar da ruwan to shine malam yake yace to in ya zamanto da gasar kadan ce ruwan kadan ne an karhanta yin alola da wannan ruwan a bisa mashahurin zaki a mazhabin Imam Malik wa taratan wani lokaci kuma yastanidu bi tsahiri ruwa yakan cuɗanya da wani abu mai tsarki fa ya tagayyaru bihi sai ya jirkita da wannan abun mai tsarki fa in kana tsahiru to idan wannan abun mai tsarkin min ma yumkinu lihtirazu minhu abinda za a iya hana ka haduwa da ruwan ne kalma il maqlud bil za'farani kamar ruwan da ya cuɗanya da turaren za'faran wal wardi ko turaren wardi wal ajini ko kullu dan Allah turaren zafaran aka sake hako shi in ka ci tare da ruwa kawai wani ne ya samu wani haduwa suka yi bayan kowa da ba tare suka ba warji ba aka sake hako shi ba kullun koko ko kullun kamu ba haka ba aka sake hako shi ba idan ruwa ya jirkita da waɗannan abubuwan guda uku to wannan ruwan wa ma ba zalika da abin da ya kama da waɗannan fa hadha ma'u lahirun wannan ruwan mai tsarki ne dai fi nafsi akan kashi mai tsarki ne kai ne ruwanka ya jirkita da kamu dama kuma ana dan ana dan zafi zafi ba shikenan an samu farau farau a cigaba da sha ba kawai an yi farau farau sai a cigaba da sha kawai ko ba gaba sai a cigaba da sha ba wani abu yawwa wa ma ba fa hada ma udairu fi nafsihi gairu mudahhirin da gairihi amma wannan ruwan ba zai tsarkake wani shi ba ba zai tsarkake wani shi ba fa yusta amalu fil adati wannan ruwan za a yi amfani da shi a al'adar yau da kullum dama za a dama ma ko ko kamun ai sai ruwa ya jirgita da kokon nan ko kamun nan to shi kenan madalla a dama a dama maka kawai ka ci gaba da shan kamunka ko kokonka lala ana tare yawa fa yusta'malu fil adati kamar me min tabshi zaka iya dafa abin dafawa da shi zaka iya dafa abin dafawa da shi wa ajri za ka iya dama kullu da shi wa shurbi za ka iya sha wa na zalika da makamancin wannan amma wala yusta'malu fil ibadat wannan ruwan ba za a yi ibada da shi ba la fi wudu'i ba za a yi alula da shi ba wala fi gairi ko wani alula kaman wankan janaba ko ko wankan haila ko wankan idi ko juma'a duk ba za a yi da shi ba wa in kana mimma la yumkinu al-ihtirazu minhu idan ku abinda ba za ka iya hana ta haduwa da ruwan bane abinda ba za ka iya tsare shi da ruwa ka ce ba za ku haɗu ba kalma il mutagayyir bi sabaq bi sabaqati kamar ruwan da ya jirkita da kasar kanwa a kasar gishiri kasar gishiri afwa kasar gishiri wato ana cewa idan gishiri yana inda ake haƙo shi to wannan kasa ita ake cewa as-sadiqa idan aka ɗibo shi ya bar wajen shi ne ake ce mai al-mil gishiri amma in yana inda ake haƙo shi to kasar wajen sunanta as-sadiqa to kasar inda ake haƙo gishiri baka isa ka haƙa rijiya ka ce ba za ka yi ba za ka yi ɗanɗanon gishiri ba a ci gaba da ibada da shi baka isa ka hana shi haɗuwa da gishiri ba a wannan wajen haka nan walham awil hamati ko kasar kanwa suka ce mata kuma bakar kafa duk da yare duk inda ake haƙo kanwa kasar wajen za ta yi baki kuma za ta yi ɗanɗanon wannan kanwa ko ba ka ba tunda kanwa ƙasa ce ta wani waje saboda haka duk inda ake haƙo kanwa kasar wajen za ta yi ruwan wajen zai yi ɗanɗanon kanwa ka yi ibadarka da shi kawai. Awil jari ko ko ruwan da yake gudana alama ma'adinin zarnihin a bisa ma'aikatar abin nan a zarnih jan gargari. Jan gargari wato ƙasa ce ita ma amma ja ce kusan ana amfani da ita wajen yin goda ma. Ita suke ce masa To wannan ƙasar to inda ake haƙota baka isa ka hana ta ruwan yayi ja ba kuma baka isa ka hana ta kai dandanan wannan ainihin jan gargarin ba. Au kibritin ko farar wuta, kibrit shi ne amma abin nan sinadarin da ake yin a tana da shi. Shi sa ma ake ce maki a tana kanta alkibrit. Shi ne, to shi ma a ƙasa ake samun sa. Akwai saboda haka baka isa ka hana ƙasar wajen kai dandanan wannan ainihin farar wutan ba. Saboda haka ba komai da ruwa ya kita da wannan au na hawi zalika ko makamancin wannan fa haza kulluhu wannan ruwan dukkanin sa tahurun ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa yasihu minhu alwudu'u alola ta inganta daga wannan ruwan wallahu a'lamu Allah shine hakikan masani idan mun bar saura to alhamdulillah yanzu sallah karfe nawa ne ne a isha ba ta kai ta kusa 46 to alhamdulillah to gashi mun zo kan bari yanzu abin da ya rike mana mun biyu to sai mu amfani da shi wajen ansa tambaya ɗaya ko biyu sai a kira sallah sai mu yi sallah na'am bacci na'am na na'am wannan na ne na'am na'am na'am